بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abubuwa guda goma ne yake kamata kowane musulmi ya yi su a lokacin da ya yi sallama daga sallarsa abubuwa guda goma wato akwai wasu abubuwa guda goma wato akwai wasu abubuwa guda goma da ake so kowane musulmi ya aikata su a lokacin da ya yi sallama daga sallarsa in ka matsa za su iya kaiwa goma sha ɗaya wanda ya aikata waɗannan abubuwa to shine ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bar waɗannan abubuwa guda goma kuwa to babu ko shakka ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wata matsala ce wadda da yawa musulmai sun santa amma addinin musulunci kamar yadda Allah madaukaki ya faɗa mana ne cikin Qur'ani. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين tunatarwa yana amfanar masu imani Allah shi samu na cikinsu kada ku manta maganar annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana gaya masahabbai sallu kama ra'aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi aikin haji duk sahilin da ya tsaya a wani wurin aiki yana ce masa habbai hudu anni manasikakum ku riƙi aikin hajin ku daga gare ni yanda kuka ga nayi ku yi domin mutumin da ke son aikin sai karɓi wajen Allah to dole ne ya yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ku yi sallah yanda kuka ga ina sallah sahabbansa Allah shi kara musu yarda sun ba mu yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah kuma sun ba mu labari yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi zikiri bayan ya gama sallah don haka nan ka yi ƙoƙari ka dage ka tabbata kana koyi da manzon Allah alaihi wasallam ta wajen sallansa da kuma zikirinsa kada mu manta hadisi wanda ya inganta yana cikin as-sahiha hadisi na 2210 annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma jalasa qaumun yadhkuruna Allah ta'ala babu wasu mutane da za su zauna su yi zikirin Allah madaukaki fa yaqumuna har su tashi hatta yuqala lahum قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكم babu mutanen da za su zauna su yi zikirin Allah tabaraka wa ta'ala in ji manzon Allah sannan waɗannan mutane su tashi face Allah tabaraka wa ta'ala yana ce musu kuna tashi ne fa Allah ya muku gafaran zunubanku baki dai bayan an muku gafara wa buddilat sayyi'atukum hasanat kuma duk zunubin da kuka yi baya ga cewa an gafarta muku to an kirga yawan zunuban an maishe su lada mutumin da ya zauna ya yi zikiri kafin ya tashi wannan magana Allah tabaraka wa ta'ala yana yin ta da shi domin haka ba daidai ba ne mu yi sallah tashi mu tafi ba tare da mun yi zikirin Allah tabaraka wa ta'ala ba kuma mu kiyaye waɗannan abubuwa guda goma domin idan mun kiyaye su to babu ko shakka zikirinmu ya ɗauki siffan zikirin manzon Allah. Idan kuwa ba mu ɗauki waɗannan abubuwa guda goma ba, to babu shakka an samu nukusani wajen koyinmu da sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Allah shi samu dace. Abu na farko, hadisin yana sahih Muslim. hadisi na ɗari biyar da tis'in da ɗaya hadisin sauban Allah shi kara masa yarda. sauban ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idan sarafa min salatihi manzo Allah ya kasance da sa'ilin da ya juya daga sallarsa wato yana gama sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin sallama istighfara salatan sai ya nemi gafaran Allah sau uku wanda daga nan kake gane kuskuren mutumin da yana yin sallama ya daga hannu ya kama addu'a wannan kuskure ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su suka zauna da shi sun fi musannin yadda rayuwarsa ta kasance su suke ba mu labarin ayyuka na manzon Allah Taubani ya ce manzon Allah in ya yi sallama abin da yake farawa shine neman gafaran Allah sau uku. Ibn Qayyim al-Jawziyya a cikin Zadul Ma'ad mujallal na farko shafi na ɗari biyu da hamsin da bakwai. Ya ce wa amma du'a'u ba'da salami min salati amma da zaran mutum ya gama sallah ya daga hannu ya kama addu'a yana fuskantar al-qibla awul ma'mumin ko kuwa su mamu liman na sallama mutum ya daga hannu ya kama addu'a ibn al-qayyim yace falam yakun zalika min hadihi sallallahu alaihi wa sallam wannan baya cikin shiriyar manzon Allah wala ruwiya anhu bi isnadin sahihin wala hasan kuma babu hadisi guda da aka ruwaito daga manzon Allah hadisi ingantacce ko kuma ma mai kyau wanda ya gaza ma mai inganci din babu hadisi da ya inganta babu hadisin da ya gaza mai inganci wanda aka rawaito cewa annabi da zarar ya yi sallama yana kama addu'a ba za ka taɓa ganin hadisin da ya inganta cewa manzon Allah ya yi haka nan ba don haka in kana son ka yi addu'a bayan ka gama sallah to ka bar addu'anka sai ka gama zikiri sai ka gabatar da waɗannan abubuwa guda goma ko sha ɗaya ɗin nan sannan sai ka yi addu'a a nan kan babu laifi ka duba miskul khitam fi zikiri wa du'a ba'da salam shafi na 131 har in za ka yi addu'a bayan sallar ka to ka dakata sai ka gama zikiri amma abin da aka yi so shine musulmi ya yi addu'a cikin sallarsa domin wannan lokaci ne yake ganawa da Allah madaukaki lokacin da aka tambayi al-imam al-auza'i wanda ya rawaito wannan hadisi wani babban tabi'i Allah ya ji kansa ka duba yadda malaman farko suke kiyaye sunnar annabi ga hadisi ya tabbata saubani yana cewa manzon Allah yana sallama neman gafaran Allah yake sau uku dan kowa ya san yadda ake neman gafaran Allah ko amma malaman farko ba su tsaya nan haka ba sai da suka yi tambaya kaifal istighfaru yaya ake neman gafaran ne ni kam saboda kada su yi daka addini ba a yin sadaka sai imam al-auza'i ya ce ta kulu ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah shi kenan yadda manzon Allah yake bai kamata mutum ya yi ƙari a kan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake istighfari ba don haka yasa aka tambayi al-imam al-auza'i shin yaya istighfarin annabi yake bayan ya yi sallama daga sallah al-imam al-auza'i yace yana cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ka duba sahih muslim akwai malaman da suke cewa in mutum ya wuce adadi uku din nan to yayi bid'a dalili kuwa domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi mu sanin shari'a kuma ya fi mu kaunanta tun da annabi ya yi istighfari sau uku to bai kamata kai bayan ka yi sallama ka wuce haka nan ba kai ma sai ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah shikenan ka duba fathul bari مجلد نبي شافي ندري أكد ثلاثين نيل الأوطار لإمام الشوكاني مجلد نبي شافي ندري أكد أربعين ذكرى وأن ابن عابدين حاشية ابن عابدين يكي غدا مجلد نفركو شافي ندري بيرد ثلاثين ندايا yace falau za da alal adadi da a ce mutum zai kara akan adadi uku din nan yukrahu li annahu su'u adadin da kuwa mutum ya yi makaruhi domin ya gwada yana da mummunan ladabi waye babban malamin mu mu musulmai babban malamin mu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar sa yayi istighfari sau uku bayan ya yi sallama kai saboda kaudi da karambani sai ka wuce uku kaga nan babu ladabi wa uyyida bi annahu kadawa'in shine ibnu adidin yake cewa malamai suna karfafa wannan fahimta da cewa da wani misali kamar mutum ne ya tafi gun likita ba shi da lafiya sai likita ya ce mai ga magani amma ka sha sau uku a rana ɗaya da safe ɗaya da rana ɗaya da yamma da ya tafi gida sai ya sha biyar biyar to amma duk da haka akwai malamai da suke ganin za a iya samun lada idan an yi ƙari kada ku manta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna khairal hadiyi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafificiyar shari'a ita ce shari'ar manzon Allah don haka duk wanda ya koyi da manzon Allah zai tsira in ka yi istighfari sau uku a lahira kana da hujja me yasa ka takaita kan uku sai ka ce saboda na ji an ce manzon Allah sau uku yake yi in ka wuce uku dole za a tambaye ka ina hujja kana sai ka koma tunani na Allah shi kare mu wannan shine abu na farko da ake son musulmi ya gabatar da zaran yayi sallama daga sallarsa abu na biyu Sauban a cikin wannan hadisi da yake sahih Muslim hadisi na ɗari biyar da tis'in da ɗaya. Yace sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ya yi istighfari sau uku sai ya ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta zal منك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام a wata riwaya tana na Aisha wanda yake cikin sahih Muslim yana gaban wannan hadisin tace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi ya kasance idza sallama lam yaq'ud manzon Allah in yayi sallama to bai zama gurin da yayi limanci illa miqdar ma yaqulu face gwargwadon wato yanda zai ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram Nana Aisha ta ce idan Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah yana sallama to bai zama a wannan guri face gwargwadon lokacin da zai ɗauke shi ya gama faɗin wannan zikiri don haka ku lura da abubuwa kamar guda uku na farko رواية ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم ينشوى اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام akwai wata riwaya sama da take cikin sunan abi dawud wanda ita ma akwai lafazi yanda ya zo daidai da lafazin na aisha riwayar aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram to duk wanda mutum ya dauka yayi ko dai ka ce allahumma anta salam wa minka salam tabarakta zal jalali wal ikram ko kuma ka ce allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram abu na biyu da ya kamata ku lura shi ne aisha allah shi kara mata yarda ta ce lam ya ka'ud da zarar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallama baya zama a gurin da ya yi limanci face gwargwadon yadda zai faɗi wannan zikiri don haka malamai suke cewa bai kamata ga liman ya juyo fuskarsa ba sai ya gama faɗin abubuwa guda biyu ɗin nan kuma da zarar ya faɗa bai kamata ya bar fuskansa tana alƙibla ba ya kamata ya juyo ya fuskanci mamu idan liman ya yi sallama to kada ya juyo sai ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سنة يجيو saboda wannan maganar tana na Aisha Allah shi kara mata yarda haka nan mutumin da yake son ya tashi nan da nan ya tafi wata bukatarsa ba ma liman ba kai da kai sallah ko ke da kika yi sallah kina da wata larura wadda kike bukatan ki hanzarta gabatarwa to duk yadda aka yi kada ka zabura da zaran ka yi sallama ka miƙe ana so ka fara yin abubuwa guda biyu din nan استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام har ma in za ka tafi ka bar sauran nau'ukan zikirin guda takwas to nan babu laifi amma dai ka gabatar da dindin nan waɗannan abubuwa guda biyu nau'ukan zikiri guda biyu da muka karanta wannan shine abu na uku da ya kamata ku lura suna zuwa a hadisi ba daidai ba ne a jinkirta wani kan wani ko a gabatar da wani kan wani yanda kuka ji da farko ana cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram yanda kuka ji ya taho cikin wannan hadisi haka ake son mutum ya gabatar da su da zarar ka yi sallama kalmar ka ta farko ita ce istighfari sau uku abin da zai biyo bayan ta shine Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram amma sauran abubuwa guda takwas da zan faɗa muku insha Allah waɗannan ba sharadi bane ka jera su za ka iya jinkirta wani kan wani ko ka gabatar da wani kafin wani waɗannan biyun su ake son a gabatar da su a jere yadda suka zo cikin hadisin sauban da kuma hadisin Aisha Allah ya kara musu yarda Allah shi samu kiyaye. Abu na uku da ya kamata musulmi ya yi shi ne wanda ya taho cikin hadisi ka duba sahih muslim haka nan al-imam muslim ya koro waɗannan hadisai a jere abdullahi bin zubair Allah shi kara masa yarda ya ba da labari ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yuhallilu bihin na dubura kulli salatin manzon Allah ya kasance yana hailala da waɗannan nau'ukan zikirin da zarar ya wato a dubura salatin a bayan sallah da zarar annabi ya yi sallama to yana hailala da waɗannan nau'ukan zikiri din wannan shine nau'i na uku da ake son musulmi ya kiyaye daga cikin nau'ukan zikiri bayan an gama sallah Abdullahi bin Zubair ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون in ji Abdullahi bin Zubair Allah shi kara masa yarda. Wannan shine nau'in zikiri na uku da ya kamata musulmi ya gabatar. Bayan ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام يا كما تنتنا تدكو أقول ودن دسكي ذاتي ودومي رواية هذو كشي كشي akwai wata riwaya da take cewa Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka yarji'u salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna daraka dar salam sannan tabaraka rabbana wa ya zal jalali wal ikram wannan riwaya ba ta da kyau bid'a ce ƙarin nan bid'a ce ka duba al-futuhat ar-rabbaniyya ala al-azkar an-nawawiyya littafin as-siddiqi da ya sharha ma al-azkar na imam an-nawawi mujallad na uku shafi na 33 wannan hadisi ba shi da asali allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram shikenan kana haɗin wannan sai kuma ka ce la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون صوتي ذاك فدي wannan shine nau'in zikiri na uku daga cikin nau'uka goma da ake son musulmi ya kiyaye bayan ya yi sallama nau'i na hudu hadisi ya taho cikin sahihul bukhari da kuma sahih muslim hadisin al-mughira bin shuba Allah ya kara masa yarda al-mughira bin shuba yace inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu dubura kulli salatin maktuba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana faɗa a bayan dukkan wata sallah ta farilla yace a bayan kowace sallar farilla ya kulu dubura kulli salatin maktuba annabi na cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد wannan shine nau'in zikiri na hudu bayan an yi sallama ku lura da maganar da al-mughira bin shu'ba yayi yace annabi na fada dubura kulli salatin maktuba annabi na faɗin wannan zikiri a bayan dukkan wata sallah ta farilla ba haka yin kadu wa fathul bari mujallar da goma sha ɗaya shafi na ɗari da talatin da biyar yace innal zikra mazkur ba'da salati maktuba la yu'akhkharu ila an yusalla rakib waɗannan zikiri nau'ukan zikiri da muke faɗa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yi annabi na yin su ne da zaran yayi sallama ba daidai ba ne mutum ya ƙi yin su bayan sallama sai ya zabura ya kama nafila sai ya gama nafila sannan ya zauna ya ce zai yi su in ya yi su to nan akwai ayar tambaya shin za a karba ko a'a malamai nan kuma suke tambaya abin da ya sa malamai ke ta baban za a karba masa domin bai yi wannan zikiri a mahallinsa ba ya kamata ku sani zikiri iri biyu ne akwai azzikirun muqayyad akwai azzikirun mutlaq azzikirun muqayyad shine zikiri da aka kayyade bi ma'ana aka yi masa da baibayi da sharadi da lokaci da siffa da guri duk wani zikiri da kaji an ce ga gurin da ake yin sa ko ga yawan da ake yi ko ga siffansa to ka tabbata ka bashi akan waɗannan kaidi da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa ko ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya masa idan ka ɗauke wannan kaidi to kana ɗauke sharadin karban zikirinka amma akwai azzikirul mutlaq wanda shine zikiri sakakke yana nan da dama nau'ukansa wannan da muke magana akai nau'i ne na zikiri al-muqayyad domin sahabbai sun gaya mana annabi sallallahu alaihi sallam yana waɗannan nau'ukan zikirin ne bayan ya gama sallar farilla don haka mutumin da ya ki gabatar da waɗannan zikirin bayan ya gama sallar farilla sai ya tashi tsaye ya kawo na fitilu sannan ya zauna ya yi zikirin to nan gurin akwai ayar tambaya shin za a karba ko a'a dalili domin ya canza gurbin waɗannan nau'ukan zikirin bai ajiye su a mahallinsu ba mahallinsu shine bayan sallama daga sallar farilla sannan mu kiyaye waɗannan nau'ukan zikiri ba a yin su bayan sallar nafila ana yin su ne bayan an gama sallar farilla yanda sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan shine nau'in zikiri na hudu nau'in zikiri na biyar hadisin sa ya zo cikin as-sahiha hadisi na 972 hadisin Abu Usama Allah shi kara masa yarda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin lam yahul bainahu wa bain dukhul al-jannati illa al-maut manzon Allah ya ce duk wanda ya karanta ayatul kursiyu a ƙarshen sallah a ƙarshen kowace sallah mutumin da ya karanta ayatul kursi to babu abin da ke shiga tsakaninsa da aljanna sai dai mutuwa mutuwa ita ce ta shiga tsakaninsu bi ma'ana yana mutuwa sai aljanna in ka duba zadul ma'ad na ibn al-qayyim al-jawziyya mujallar na farko shafi na saba'in da takwas yana ba da labarin shekul islam ibn taimiyya shekul islam ya ce ma taraktuha aqiba salatin tsawon rayuwa ta ban taba barin ayatul kursiyu a bayan sallah ba tun da naji wannan hadisin na manzon Allah ban taba bari ba don manzon Allah ya ce duk mai karanta ayatul kursi a ƙarshen kowace sallah babu abin da ke shiga tsakaninsa da aljanna sai dai mutuwa bi ma'ana yana mutuwa sai gidan aljanna Allah shi samu kiyaye wannan shine nau'in zikiri na biyar bayan mutum ya yi sallama daga sallarsa ku karanta ayatul kursi na shida hadisi yana cikin sahih sunan abi daud da sahih sunan na imam tirmidhi da kuma sahih sunan na imam nasa'i hadisin ukubatu bin amir Allah shi kara masa yarda ukubatu bin amir yace amarani rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an aqra bil mu'awwizati dubura kulli salatin manzon Allah ya umarce ni in karanta surori uku na neman tsari a ƙarshen kowace sallah surori uku na neman tsari kul huwa falaki nafi dubura kulli salatin manzon Allah ya umarce ni a bayan kowace sallah in karanta kul huwa falaki nafi yana da kyau mu gane duka waɗannan nau'ukan zikiri da muke muku bayani matakar ba kun ji an ce sau biyu ba to kar kai sau biyu kai sau ɗaya kamar misali da zarar manzon Allah ya sallama mun ji yana cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau uku amma daga nan duk abin da muke faɗa sau ɗaya manzon Allah ke yi shi uku batu bin amir yace annabi ya umarce shi da ya rika karanta surorin neman tsarin nan a ƙarshen kowace sallah sau ɗaya ake son kai kul huwa sau ɗaya falaki sau ɗaya annas sau ɗaya sai dai banda salloli guda biyu sallar asubahi da sallar maghrib su waɗannan salloli guda biyu ba sau ɗaya ake son kai kul huwa da falaki da nasi ba sau uku uku ake son kai ku duba yadda sahabbai suke kiyaye sunnar annabi muhammad suna kiyaye ka'ida ba su yin karambani kaga in wani yau ce tun da an ce kulho ba sai yi sau dubu ba tun da dai ba wuya a numfashi dai za ka yi sau uku ba zai karatu irin na garbi domin da yawa irin zikiri da muke yi zikiri ne wanda ma bai dace ba mutane suna saurin furta waɗannan lafuzza ɗin ta yadda za su yi su gama ba tare da ma su kansu sun fahimci me suke faɗi ba kul wallahu ahad nan da nan ya gama to irin wannan zikiri Allah bai karban sa ana son zikiri tare da natsuwa ka karanta yadda kana fahimtar abin da kai kanka kake faɗi hadisin yana sahih sunan abi dawud hadisi na 62 da kuma sahih sunan imam tirmidhi ka duba sahihul kalmi tayyib littafin shekul islam ibn taymiya hadisi na goma sha tara abdullahi bin khubayb yake ba da labari sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam yace kharajna fi lailatin maturin wa zulmatin shadidatin akwai wata rana da muka fita cikin wani dare da ake wato ruwan sama mai tsanani sannan kuma ga tsananin duhu wato akwai wata rana da daddare ana ruwan sama kuma ga duhu mai tsanani sai muka fita neman annabi sallallahu alaihi wasallam li yusalli bina saboda ya zo ya mana sallah fa'adaraknahu sai muka cin masa muka same shi da muka same shi fa qala sai annabi ya ce min kul ka faɗa fa na fa kul shay'an ban faɗi komi ba ثم قال تعالى للشيء قل كفداما فلم أقل شيئا فبدكم بما قال سيدي قل كفدا قلت سيدي يا رسول الله ما أقول شمي زنفداني يا رسول الله قال النبي قل هو الله أحد والمؤوزتين karanta kul huwa ka karanta falaki da nasi hina tumsi wa hina tusbihu lokacin da kai yammaci da lokacin da kake safiya salata marratin sau uku manzo Allah yake in ka karanta sau uku yafika min kulli shay'in sai isar maka dukkan komai in ji manzon Allah annabi yace yafika min kulli shay'in sun isar maka dukkan komai ka karanta kul huwa sau uku da safe bayan sallar asubahi falaki sau uku nashi sau uku da yamma bayan sallar maghrib ka karanta uku uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sun isar maka dukkan komai malamai suke cewa abin da ake nufi da dukkan komai dukkan wata damuwa ta ɗan adam waɗannan surori da ka karanta sun isar maka su in ka je shagonsa yana da laya a bakin kofa abin hawansa ya sa laya a ƙarƙashin siddi a kofar gidansa ya sa laya ya tona tsakiyar gidansa ya binna laya a kofar ɗakin da za a shiga ya rataye laya a gindin filonsa ma ya saka laya uku uku bayan sallar asubahi kai bayan sallar magrib sun isar maka dukkan komi ga misali hadisin da ya zo fahim sunan na abi dawud hadisi na dubu da ɗari hudu da sittin da uku hadisin uku batu bin amir yace baina ana asir ma rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ina tafiya tare da manzon Allah baina al-juhfati wal abwa a tsakanin wasu gurare biyu al-juhfa da kuma al-abwa wurin da aka binne gyatuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna cikin tafiya mu biyu in ji uku batu bin amir in gashiyat na rihun sai ga wata guguwa ta mamaye mu وظلمة شديدة duhu mai tsanani hankalinmu ya tashi فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كوي سيدي من ذن الله يتعوذ ينا لمن سيدا أعوذ برب الفلك يكرن فلكي وأعوذ برب الناس يكرن ناسي ويقول في من ذن الله يتي يا أقبة تعوذ بهما يا كي أقبة لمتعي سرور إنهم قدابيو sai manzon Allah ya ce masa fama ta'awwaza muta'awwizun bi mislihima babu wani mai neman tsari da zai samu abin da zai bashi tsari fiye da sura biyu din nan a duniya in ji manzon Allah fama ta'awwaza muta'awwizun bi mislihima babu wani mai neman tsari da zai samu abin da zai ba shi tsari fiye da waɗannan surori guda biyu a duniya falaki da nasi sun isar mu duk mai aƙidar kirki in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka nan ka yi watsi da boka da shiriri ta ka rike kula'uzan nan sun ishe ka rayuwa bayan ka cewa za su kare ka Allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa ya sa musu albarka don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai baka tsayi a sanadin karatunsu za su tsaye ka daga sharri na maye da sharri na yan secret society wai a yanzu ana ma amfani da waya telephone wai akwai wasu lambobi da yan secret society suke bugowa in mutum ya dauka ya sace shi to ba ka yi da ba ba sa karanta kula'uzai ko ko ka gaya ne shin yadda annabin nan ya faɗa maganar za ta faɗi mutumin da zai gama sallar asubahi ya karanta kul huwa sau uku falaki sau uku nafi sau uku bayan magrib ya karanta in ya zo kwanciya ya haɗa hannayensa ya tofa ya shafe jikinsa ya kwanta ga yamin wani ɗan secret society da zai cutar da shi ƙarya yake wallahi saboda maganar manzon Allah ba ta faduwa nau'in zikiri na bakwai hadisin yana sahih muslim hadisi na ɗari biyar da cikin da shida hadisin ka'ab bin ujra annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mu'aqibatu la yahibu qa'iluhunna ga wasu abubuwa da ke biyo bayan sallah duk mai faɗansu ba zai tabi ba in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam duk mai faɗin waɗannan nau'ukan zikiri din bai tabewa la ya khibu sai annabi ya ce salatun wa salatu na tasbihatan kai tasbihi subhanallah subhanallah sau talatin da uku wa salatun wa salatu na tahmidatan kai tahmidi shine alhamdulillah alhamdulillah sau talatin da uku wa arba'un wa salatu na takbiratan kai kabbara sau talatin da hudu fi dubur kulli salatin maktuba a bayan dukkan wata sallah ta farilla kun ga har yanzu dai mun samu wani sahabi da yake gaya mana waɗannan zikirin ana yin su ne a bayan sallan farilla banda nafila kamar yadda al-mughira bin shuba a wancan hadisi da muka karanta yace ana yi ne bayan sallar farilla to ga kuma ka'ab bin ujra cikin hadisin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana yin wannan tasbihin ne fa bayan sallar farilla da haka mutumin da yayi wannan zikiri a bayan sallar nafila yayi karambani ka duba sahiha silsilatul ahadith sahiha mujallal na farko juzi na farko shafi na 221 zalika aqiba sunna duk wata mazhaban da tace ana yin tasbihi ana yin tahmidi ana takbiri a bayan nafila ba farilla ba malamin da duk yace ana jin tarbi bayan nafila yace to shi wannan malami fa huwa ma kaunihi la nafsa ladayhi bidhalika bayan da cewa ba shi da hadisi daya kwata kwata a duniya da za ka tambaye shi ina hadisin da aka ce bayan nafila a jacirbi ba zai baka ba fa innahu mukhalifun li hadha alhadith sannan kuma gashi ya saba ma maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa amsalihi domin annabi yace fi dubri kulli salatin maktuba manzon Allah yace a ƙarshen dukkan sallah ta farilla shi annabi yace sallar farilla sai ka ce ai bayan sallar nafila kaga baya ga cewa mutum ba shi da hadisi sannan kuma ya saba wa manzon Allah don haka waɗannan zikiri da muke faɗa gaba ɗayan su ana yi ne bayan sallar farilla ba bayan sallar nafila ba kuma yana da kyau ku gane akwai azzikirul mutlaq zikiri sake wannan zikiri sake babu laifi haka nan kurum a yanzu ka tafi ka yi nafila ka kama yin tasbihi amma waɗannan nau'ukan zikiri da muke kirgawa baki ɗayansu babu inda ake yi illa bayan sallar farilla da zarar ka sa su a bayan nahila to baka da hadisi babu hujja kar kuma ku manta hadisin manzo Allah man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd to duk abin da kai matukar baka da hujja baka da hadisi annabi yace ayi kaza to a kiyama kana da aiki domin addini dai na Allah ne ko kuma yanda yake so ya turo annabin sai ya ce ga yadda nake so a yi annabi ko ya mana bayani kai kuma sai kai wani abin da shi annabin bai faɗa ba kaga a kiyama akwai aiki wajen ka na nan za a tambaye ka ina ka samo shi sai ka ce to hange na mai hange wannan shine nau'in zikiri na bakwai nau'in zikiri na takwas kafin mu kai gare shi ya kamata mu kara bayani akan wannan nau'in zikiri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan dukkan sallar farilla mutum ya yi tasbihi sau talatin da uku ya yi tahmid sau talatin da uku kabbara kuma ya yi talatin da hudu kun ji yadda wannan sigar hadisi ta zo to akwai wata siga kuma ko wani tsari yadda ya zo a sahih muslim shi ma hadisin ya inganta hadisin abu huraira hadisi na ɗari biyar da tis'in da bakwai النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين wanda ya yi tasbihin Allah maɗaukaki a bayan kowace sallar farilla sau talatin da uku wa hamidallah salatan wa salatin ya yi tahmid sau talatin da uku wa kabbara Allah salatan wa salatin ya yi kabbara sau talatin da uku sai annabi ya ce fatilka tis'un wa tis'una kun ga tis'in da tara kenan dari ba daya annabi ya faɗi haka sannan sai manzon Allah ya ce summa qala tamamal mi'a sannan sai ya cika dari din da kalmar la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير manzon Allah ya ce gufirat lahu khatayahu za a gafarta masa kurakuransa za a gafarta masa laifukansa wa in kanat misla zabadil bahri ko da sun kai yawan kumfan teku na duniya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai sau ɗaya tak in ji annabi to amma da shi ke aikin ibada ne shi dan sai ya ribaci wasu mutum sai ya rike carbi ya ɗauka carbin shine zikirin sur sai ya ja carbin yau jawo daga liman zuwa liman ya maida aljihu ya gama to ai ba tarbin bane zikiri kalmar da ke fita bakin ka shine zikiri subhanallah babu magudi ba sub sub sub sub sub ba subhanallah alhamdulillah allahu akbar kada mu manta jama'a musulmi za mu tashi a kiyama babu naira ba sutura ba dukiya dukiyar mu a lahira ita ce ladan da Allah maɗaukaki zai ba mu wanda ya samu mai yawa shi ya tsira wanda dukiyarsa ta gaza wannan mutum ya samu mummunan makoma Allah shi kare mu to don me zai sa ba za mu kiyaye mu yi abin da kyau ba saurin ne muke ka bi shi a hankali ɗaya bayan ɗaya subhanallah alhamdulillah suranta girman Allah madaukaki wannan shi ne zikiri da zaka samu lada ba na saba ba kafar addini ba a cewa na saba saboda sabo shi kenan kawai ko da ma baka yi daidai ba in ka jace abin nan ka zagaye kansa shi kenan za a baka lada a yaga jikar shehu to kun ga wannan riwaya ta bambanta da wacce da muka karanta a waccan riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce